الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ران الجمعة sha ɗaya ga watan sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da talatin ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan majalisi mai albarka da za mu fara da usulul fiqhi daga littafin alfiyatul usul lafar al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah a wannan darasi shi ne darasi na 36 domin kwana a kan baiti na 244 za mu tashi a baiti na 245 a shekhu abdullahi yake cewa والثاني في التصريف فالحضانة في ولد حق له إعانة لا حق أمه للا تضار والدة وذو الخلاف صار لفتح رأيه يقال أبهما مخاطب إذا فكسر ألزما ثالثها بالنقط والشكل ذهب أصحابنا لمنع عرض وذهب بذهب لقول من قد أرسل لسائل لسائل شراك إلادة الحلا قد كان فيها خرز مع الذهب بذهب فقال لا ينفي الرياب حتى تفصل فبيع السلع وذهب بذاهب لذمنعي a darasin da ya gabata an tattauna misalai da shehu abdullahi ya kawo dangane da wato lafazi wanda yake mujumali cewa yana da asbabu da ke sa a samu ijimali ga lafazi to bayan ya kawo su a dunkule sai shiga bayani akan a sharhin su tare da misalai a darasin da ya gabata an yi bayani da misali game da na farko shine a ishtirakul lafzi daga lafazi ya zamo al-mushtarak ya zantun asalin yadda larabawa suka aje shi ba su aje shi don ma'ana ɗaya ba e, sun ba shi ma'anoni da yawa wanda mun ji misalai akan haka to sai dalili na biyu wanda ke sa a samu al'ijimal shine a tasrif shine ce wasani sabab na biyu fit tasrifi shine game da wato asalin juyawar lafazin ko kalima tunda duka dai ana bayani ne akan wato kalmomi waɗanda suke ɗaiɗaiku ba shiga bayani akan wato tarkibi ba to falhabana kagare no shayarwa fi waladin ga yaro to haƙƙun wannan haƙƙe ne lahu gare shi i'ana a matsayin taimako gare shi wato shari'ar musulunci ta sanya kula da yaro lokacin da aka haife shi ta ɓangaren mahaifiyarsa cewa mahaifiyarsa ta rene shi ta kula da shi har zuwa ya kai wani mataki to an yi haka ne saboda taimako ga yaro sau da aka ce mace ta haifi yaro jinjiri amma ba za ta shayar da shi ba ba za ta rene shi ba su kaga rayuwarsa ba za ta yi kyau ba to wannan shine abinda su malikiya suka tafi a kai cewa wannan shayarwa ɗin haƙƙi ne na yaron kenan kaga dole mace ta shayar da shi misali da mace za ta haihu amma kuma sai mai gidanta ya rabu da ita ya suke ta to ba za ta ce a tun da neman rabu ba ba zan shayar da ɗanka ba dole ne ta shayar da shi sai dai tana da wani uzuri na shari'a saboda haƙƙin na yaro ne ba wai na mahaifinsa ba ne wasu kuma malamai suka tafi kan cewa a haƙƙin na ita uwar ne haƙƙinta ne in ta ga dama ta shayar da shi in ta ga dama kuma ta ce ba za ta shayar da shi ba a haka kenan inda ya aure ya mutu sannan kuma mace tana da jinjiri da take shayar da shi to tana da zaɓi in ta ga dama ta riƙa yaron ta ci gaba da shayar da shi in ta ga dama kuma ta ce a'a ni ba zan shayar da ɗanka ba ga ɗanka je ka baiwa wata saboda mi haƙƙinta ne tana da damar ta yi tana da damar ya ce ba ta yi to wasu malama abinda suka faɗa suka faɗa kenan amma su malika suka ce a'a haƙƙin na yaro ne tunda na yaro ne kenan uwa ba ta da zaɓi ala kulli halin in dai ba wani uzuri gare ta na shari'a ba dole me dole ta shayar da shi ko eh da ka bari an gama malam karka yi gaggawa la haƙƙa ummihi sai suka ce ba haƙƙin mahaifiyar ba ne su malikawa me dalili suka ce lila tudara sun kafa hujja da ayan da muka yi bayani a wancan karatu la tudara walidatun bi waladiha to su malikiya sai suka ce wannan aya hujja ce kan cewa wato shayarwa haƙƙin yaro ne ba haƙƙin ita uwar ba ne tun daga shi Allah ya hana cewa kada wai miza da shi ba mu da bukata malam kasu ɗaukan mana hankali eh sai haƙuri sai mun gama to la tudarra walidatun bi waladiha saboda haka anan ana hana ita uwar ta cutar da ɗan nata shi ne ta hanyar ta ce ba ta shayar da shi su fahimta da suka wa ayin kenan suka ce kada uwa ta cutar da yaronta na rashin bashi haƙƙin shi da Allah ya ce a bashi shi ne nabi yau na a shayar da shi a kula da shi da sauransu to su malikawa abinda suka ba da hujja kenan amma wa zulkhilafi shi wanda ya saba ma wannan magana an samu waɗanda suka ce a'a ba su yadda ba su ayan ma a wurinsu ba haka take ba to sara shi ya tafi a kai lifathi ra'ihi cewa ra'un ɗin nan ta fi'ilin lato dora e to ai fataha gare ta saboda haka dama aka samu ƙa'ida ta tasirifi tana cewa idan aka samu harafi a ƙarshen wato fi'ili mushaddad ko kuma ɗaya sakini ɗaya ko mutaharriki iri ɗaya kenan a to sai a yi idigami shi sake nin cikin mutaharrik sai a yi masa fataha da duk da akwai wasu fuskokin akwai fuskar da suka ce za a iya yin don mama misali in ba ƙur'ani ba ne a ce lato baru akwai fuskar da suka ce kuma za a iya yin kasara za a cewa lato bari to amma lato dara to ita tafi eh ita tafi to sai su suka ce ai in aka yi fakki aka mayar da harafin a asalinsa to fataha gare shi an gane fataha gare shi eh tun da fataha gare shi to shi kenan kaga su a wurinsu sai ya zamo almabniyu lil majhuli kenan la tudarara eh ko la tudarar eh sai ya zamo kenan ana bada labari ne cewa kada a cutar wa walidatu sai walidatun din ta zamo na'ibul fa'il ma'ana kar a cutar da mahaifiyar tashi su agun su kenan idan an ce asalinsa latu barar ne an gane yawwa kar a cutar da walidatun mahaifiya bi waladi da ɗanta an gane to su abinda suka tafi a kai ke e su kuma malikiya suka ce a rawun ɗin kasara gare ta latu barir ne shine al'asul e ba wai rawun ɗin fata take da shi ba kasara take da shi da aka yi mata kasara ya zama almabniyu lil ma'lumi kenan sai zama fa'ili shine walidatun kar ita mahaifiya ta cutar da yaronta ta ce ai ba za ta shayar da shi ba eh to wannan sabanin ta fuskar tasrifin menene asalin harafin to shi ya kawo ijimali ga wannan aya tunda kowanne zai iya dauka zai iya yiwa daga latu darir ne zai iya yiwa daga latu darar ne to tun da haka ne kuma kaga babu babu dalili babu istidlali a ayin kenan tunda zai iya yiwa wancan zai iya yiwa wancan in wancan ne ga ma'anar ayin sai zan wanda ake hanin an ɓoye shi an gane wanda ake hana masu cewa kenan ra'un din fataha take da shi to wanda ake hanawan an ɓoye shi ubuhima ba a san ko shi waye ba in kuma aka ce a kasara ne to sai zamo wanda ake hanawa ita ce walidatun to shine sai ya faɗi nashi dalili ya ce lifathi ra'ihi kawai ra'un din nan sai a yi mata fataha kenan yawwa to sai a shehu abdullahi ya ce yuqalu masu wannan ra'ayin masu cewa ai ra'un din nan fataha take da shi to ana cewa da su bisa ga yadda kuka kaddara ayan to ubuhima mukhatabun kenan an boye wanda ake magana da shi wa ake hanawa ba sani kuma al'asulu fi nahyi wal amri shine an yakuna li muayyanin asali in zaka yi umurni akwai wanda zaka umurta in zaka hana akwai wanda zaka hana so irin wayannan wurare zaka ga laraba ba sa ba sa ibihami suka yi tasirihi kuma wannan shine al'asulu to idan mun ce daga latu barar ne walidatu to ake hanawan aga an ɓoye ba a san shi ba kuma wannan hita ne daga asali asali in kaga hani to akwai wanda aka nufa da hani in kaga umarni akwai wanda aka nufa da umarnin to kuma ɗayan fassarar tana tabbatar da cewa ga wanda an ka hana shi ne walidatun ɗin sai ce izan tun da haka ne to fa kasurun ulzima an lizim ta kenan dole a kaddara ayin cewa daga latu eh daga latu da rirne eh ke mahaifiya to karki cutar da ɗanki eh to wannan wajibi ne a kaddara ta a haka saboda haka kenan masu cewa a asalin rawun din fataha take da shi to ra'ayinsa yana da rauni duk da yana da wajahi a luga to amma dai tun da wannan in mun dubi karina ta asali to kaga aka rin tun da suna su hita ne daga asali don da a ce ba hani ba ne ba abu ne wanda ya shafi hani ba ko umarni kila labari ne e to kaga ba za a rinjayar da wani kauli akan nasu ba sai dai a nemo wani dalilin daga waje to amma al'aslu a larabci in za a yi hani ko za a yi umarni to akan wajjaha shi ga mu'ayyani eh akan wajjaha shi in ka shiga alkur'ani zaka ga duka umarni da hani to zaka ga ana ayyana waɗanda ake magana da su ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza wannan shine al'asulu kuma hatta gun su larabawan to wannan kaga a ɓangaren tasirifi kenan me ya kawo wannan shine fi'ilin tudarra da aka ce la tudarra yawwa to kaga ijimali yanzu an same shi ne a iya shi wannan lafazin ba wai a tarkibin ba yawwa tunda walidatun a gaba mujimali ba ne babu ijimali a cikin shi bi waladiha babu ijimali a cikin shi yawwa to kaga wannan ijimali ne da ya shafi tarkibi abin nan ɗaiɗaikun tarkibi shine lafazi kwaya ɗaya to salisu ha na uku to ka a shiga na uku mi an magana kamalan fasa turdi'u eh ita kamar ba tana goyon bayan cewa idan uwar ta kasa ta ce ba ta shayar suwa na ba shi mijin ya ce ne wata mai shayar suwa domin ta shayar mai da ɗane shi ne ka tambaya a kai eh ai ba cin karo ai da karatun ban san waje hulke lafi ba ni tambaya ta na shi ne ce ba cin karo abin da ka faɗa shi muka faɗa to ban san kuma me zan ƙara ba eh eh saɓani mun ka kawo akwai haƙƙinta ma wannan kaga fahimta ta malamai daban akwai waɗanda kuma suka ce mi yau uwa ba ta da damar ta ce mi ita kuma ayar da ka kawo ba cewa ta yi uwa kar ta shayar da shi ba cewa ka yi an samu jayayya wajen jin tunda za ta ciyar da shi kuma an rabu ai dole ya ba ta abinci ko ba haka ba ko ana shayarwa babu ai sai ta ce ne za ta bi yau to bai ci karo da karatu ba bai eh huwa ala babihi saboda haka wannan ana magana ne an samu rigima wajen jingar ita kila ta ce ya ba ta dubu ɗari shi kuma ya ce ba zai bada ba yawwa to wannan kaga tunda an rabu kuma ciyar da ita ba kansa yake ba to wannan kaga sai a nemi wata eh kaga nan ba cewa ta yi ba ta yi ba ko cewa ta yi ba ta yi a ayin yawwa to shine Allah ya sa ka fahimci ayar to to salisu ha na uku bin naqati shine samun abin da zai shiga lafazi na digo washakali ko kuma na wasali saɓani wajen cewa ya za a yi dabɗin shi lafazin shin ɗigo kaza za a yi za a yi ɗigo ko ba za a yi ɗigo ba sannan wasalin ya za a yi a sama za a yi shi ko ƙasa to wannan shi ma daga cikin dalilin da ke sa a samu ijimali ga lafazi to sai ba da misali shi ma wannan mun sharhin sa a baya sai ce zahab ai zahaba ashabuna malamanmu malikawa sun tafi kan liman i'arudin cewa ba za a sayar da wato haja ba wa zahab da zinari zinari wanda aka hada shi da wata haja ko tsakiya ko wani abu ko darma da sauransu ko wani bakin karfe ko wani abu wanda dai ba zinari fiyo ba to sai a sayar da shi bi zahabin da zinari wanda yake khalis to malika sun ce wannan haramun ne ba daidai ba ne saboda a haka riba za ta iya shigowa ba tare da ma an sani ba tun da wancan kaga ba zallar zinari ba ne an haɗa shi da wani abu wannan kuma zinari ne zalla to kaga ba za su taɓa zama daidai ba to dalilin da yasa kuma su malaman namu suka hana liƙauli saboda zancen man ursila wannan da aka aiko shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lisa'ilin ga wani da ya masa tambaya shira'a ƙiladatin cewa ya sai abin ratayawa a wuya ƙiladatil hula shira'a ƙiladatil hula wato ya sai wani abu da ake ratayawa a wuya na ado alhula shine kayan da ake ado da su to amma ba kad haƙiƙa kana fi ha kharazun akwai tsakiya a cikinsa ma'az zahab tare da zinari bi zahabin shi kuma nashi da ya bayar zinari ne zalla wanga da ya karɓa to shi kuma ba zinari ba ne zalla yana da garwayi faƙada sai manzo Allah ya ce la ko alama wannan ba daidai ba ne yanfir riyab ai yanfir raiba to in ya ce yanfir raib sai kafiya ɗin ta samu matsala to shi yasa ya sarrafa lafazin ya koma riyab eh saboda kafiyan ta daidai da azhab idan an ce arraib kafiyan ba za ta fito ba to shi ne yanfin riyab yana kore wani kwankwanto shi wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya kore duk wani kwankwanto kan cewa abin halatta ne ko ba halatta ba ne tunda annabi kai tsaye cewa ya la a to yana ishara kan hadisin fadala eh wanda ba ambace shi a wancan satin wanda a lafazin cewa aka yi wani ne ya zo yana yi wa annabi sallallahu alaihi sallama wannan tambayar to shi ne sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wannan ba daidai ba ne hatta tufassala ai sai an rabe shi wannan da yake da haɗi wannan zinarin da yake da haɗi to a cire abin da ba zinari ba sai a ware zinarin sai a auna shi da na kaɗin in awon nasu ya zama daidai wa daidai shi kenan in kuma bai zama ba ko ba shi kenan ba to wajen labazai hatta tu fassala shi ne aka yi saɓani eh wajen swadun shin swadun ɗin nan muhimmala ce ko mu'ujama eh su malika suka ce muhimmala ce to kaga tu fassala kenan wasu su kuma suka ce a mu'ujama ce tu faddala kenan hatta tu faddala kaga tu faddala tu fassala daban-daban ne eh tu fassala aga daban ne kuma daga fassala ne eh tafsilan tu faddala shi kuma daga faddala ne tafdilan wancan fifi wannan fifi ko wannan kuma rabewa an rabe tsakanin kaza da kaza kaga an samu canjin ma'ana to riwaya za ta iya ɗaukar kowanne to tun da haka ne kenan kaga hadisin ba nassi ba ne ya zama mujimali ya zama mujimali ko yanzu in muna son mu rinjayar da ɗaya to sai dai mu nemi wasu dalilan da za su ƙarfafa abin da muke a kai eh in mun samu to kaga shi kenan to amma dai su malikawa sun ɗauki riwayan ko shakalin cewa hatta tufassala ne to fa bai usila'i kan haka ne kake ganin ana rubutawa a littattafan fikihu a babin ciniki cewa sayar da hajoji wa zahabin wanda aka gwamaya haja ɗin da zinari aka yi mai mis bi zahibin tare da zinari shi kuma wanda yake tsintsa to lizamna'i ka hana wannan liza saboda wannan hadisin eh mana in kaga wani kasuwa da zinari sai ce maka amma zinarin nan to yana da haɗi ba fiyo ba ne an gane kai kuma kana da fiyo to ba a yadda ka ba da naka shi kuma ya baka nashi ba tun kuma har kuna son ku kulla cinikin to shi ya cire abinda ba zinari ba sai ya ware zinari zalla sai a kai ga wazani sai a auna naka da nashi dama shi zinari in za a sayar da shi awo ake yi da skeli shi nauyi ake la'akari da shi so da haka in nauyin ya zamo daidai to shi ke in kuma wani ya wani nauyi to riba ta shiga eh to shi wancan mai mis ko da an ɗora shi da wannan da yake baya da mis to ba za a iya gane hakikanin nauyin shi wancan mutum da ba shi kaɗai ba ne akwai nauyin wani abu wanda ba shi ba kenan zan ɗora shi ga skeli nauyin shi zai bayyana da nauyin to shi yasa shari'a sai ta ce to a cire shi in an ka cire shi sannan sai a auna to su malikiya abinda suka tafi a kai kenan wal hanafiyu amma kaga ba hanafi to jashi da ya zo ya zo bi ajimid dodi ya ce a ai dodon ne a wurin hatta tufaddala ne sai zan ma'ana kenan sai an fifita wannan da adda haɗi ma'ana sai a ce masa to kaɗan ƙara wani abu yanzu in za a ɗora nashi a sikeli aka ɗora shi kuma wancan nashi wanda yake fiyo to shi wannan sai a ce ya ƙara wani abu akan nashi an fahimta sai a haɗa sai ya haɗa in ya haɗa sai a auna da wannan shi kuma kaga an fifita wannan ma'ana a ɗan yi ƙari sai a ce to ka ɗan ƙaro wani abu na zinari tunda kaga naka ba fiyo ba ne saboda haka in mun ɗora shi a sikeli to ba nauyin zinarin kawai zai bayyana ba har da nauyin abin da aka haɗa shi da shi na baƙin ƙarhe ko darma ko wani abu sai a ce to ya sake kawo wani zinari sai a kwatanta sai a haɗa su a tasu riwayan to shi yasa malamai suka ce to ai har yanzu abin da ake wa gudu ba za a fita daga gare shi ba tun da yanzu an ka ce ya kawo aka hada to har yanzu dai ai ba zinarin kawai ba ne ba a cire nauyin abin da ba zinari ba to ya za mu yi mu gano cewa nashi din ya yi daidai da wannan wanda ba ya da haɗi ba za mu gane ba kenan me mahita da kagari to shi yasa nan ra'ayin su a alhadafiya yake da rauni eh to amma su hanafawan masu wannan magana sai suka ce fala dalila babu wani dalili badi da ya bayyana akan wannan hadisi a ce dole aika za a ɗauka suka ce muhtamali ne me yasa lil ihtimalin saboda wannan ihtimali da aka samu zai iya ɗaukar waccan ma'anan zai iya ɗaukar wannan ma'ana sai suka ce babu istilali to shi yasa suka ce su aurensu ya halatta a yi cinikin saboda dalilin hannun bai fito ƙarara ba tunda an samu mai ihtimali ko an samu ihtimali to amma malika ba su kyale su ba kan wannan bayanin da suka yi shine asheku abdullahi ya ce jawabuna amsar da muka basu ihmaluha ihmalin wannan harafin na dadun da kuka ce wai dadun ne a share wannan digun sai ya koma sadun sai koma hatta tufassala to a sahu shi ya inganci wala gaje gaskiya ne to sai suka faɗi wani dalili suka ce kai bal ba haka ba ai an samu wani lafazin a ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin hatta tumayyiza eh a shi kenan eh hadisin ya zo da wannan labazin a wasu hanyoyi hatta tumayyiza la hatta tumayyiza sai an rabe shi mai zinarin nan da haɗi da abin da aka sami wanda ba zinari ba to kaga wannan almuzila wannan lafazin yana gusarwa mahtamal wancan ihtimalin da kuka ce akwai shikenan eh to yana daga cikin abin da su malikiya suka kafa hujja suka ce to ai ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin eh mu ma aje wannan da ake jayayya a kansa to ga wani lafazin hatta tu mayyiza shi kuma hatta tu mayyiza ba bai da wata ma'ana in ba rarrabewa bale a ce akwai itibali ko kaga babu to wannan abin da ya shafi digu eh a gani yi wa harafi digo kawai sai ya haifar da saɓani a gun malamai to sai na shakali na wasali ko fi shakli ihtijaju ahli shafi'i fi sumbulin an bai a habbin famna'i binayi bai ilhabbi hatta yufraka walhana fi raddabi hatta yufrika to fi shakalihi haka ina misali a shakali a wasalin lafazi wani harafi daga cikin haruffan lafazi sai ce ihtijaju ahli shafi'i kafa hujjar malaman da suka bi al'imamu shafi'i masu bin tafarkinsa ya suka kafa hujja fi sumbulin game da hadisin da ya hana a sayar da abinci kwayar abinci fi sumbulin wato a cikin a ƙaiƙansa ko ƙwasfarsa ba tare da an sussuke shi ba sai suka ce su a shafi'iyya kenan an bai a habbin cewa a sayar da wata ƙwaya ta abinci kuma tana rufe an gane da wata ƙwasfa to famna'i ka hana kenan sai ka je ka sussuke in ka sussuke sannan me sai ka kai kasuwa su abin da shafi'iya suka ce duk abin da ba a gane hakikaninsa sai an sussuke shi to a shafi'iya ba ka sayar da shi sai ka sussuke shi saboda gudun gudun riba ko yawwa tun da yanzu a rufe yake kaga ba mu iya gane ma lahiyarsa ba za a iya gane lahiyarsa ba eh yauwa sai abin da eh ko da yana rufe za a iya gane lahiyarsa to wannan babu lahiya sai yadda shi na batar an gane eh amma in dai a rufe yake kuma wannan marufin nasa yana hana a gane hakikanin lafiyarsa da nauyinsa to su shafe ya suka ce ba za ka sayar da shi ba sai ka je ka bada a sussuke in aka sussuke to sannan sai ka dawo ta yadda kaga ana ganin sa baro-baro ba tare da wani abu ba eh eh da bai ciki saboda shi gero a hili yake eh ana ganin in yana da lahiya ana iya ganewa in ba kwayar tana da matsala eh yau ita ba ana iya ganewa da irin su wake haka su masara su dawa su duk wannan ana iya ganewa ta waje amma nan su suna kallon abin da ba za a iya ganewa ba dole sai an sussuke shi kamar me kenan gyada eh ita ba ba a ganewa sai an sussuke eh eh eh to kaga irin wannan sai ka sussuke har da zakka ba ba ka hitarwa sai ka sussuke sannan za a iya gane ne sabi eh eh su a wurinsu ba eh suna gane yawo to kaga shi ke to kaga sun kai bayani ana iya dogara ga bayaninsu shi yasa isu ma shafi'an suka ce abinda ba a iya gane lafiyarsa ko ingancinsa ko nauyinsa to shi ne amma abinda ana iya ganewa to kaga babu mi babu babu matsala ko? eh babu to wannan dai sabani ne tsakaninsu da alhanafiya to bari mu ji abin da suka ce binayi bai ilhabbi shine ka hana sayar da ƙwayar abinci hatta yufraka suka ce haka hadisin ya zo hatta yufraka sai an sussuke wannan abincin an sheƙe wannan toton nasa to sannan a sayar wal hanafi shi ko ba hanafi radda ya ce ba haka lafazin yake ba sai ce yadda lafazin yake annabi cewa ya bi hatta yufri ba yufara ba hatta yufri ka eh sai abincin ya nina shi ne ma'anar yufri ka in ka yi wa ra'u kasara in ka yi mata fata sai an susuge sussuka in ka yi mata kasara sai ya nina suka ce shi abin da annabi ke nufi in dai kawai an hagano ya nina to shi kenan shi yasa to su a hanafiya to su ba sai kasu suke ba in kawai sharaɗinsu a tabbatar da ya nina in dai ya nina to za ka iya sayar da shi su alhanafiya kenan suka ce su yadda suka kiyaye hadisin hatta yi furika ba hatta yi fura ka ba su kuma shafi'a suka ce a hatta yi faraka su haka suka kiyaye hadisin to kuma ka gama ma'anar daban-daban ce wancan su suka wannan kuma ne na to kaga hadisin ya zama mujimali kenan ko ba haka ba tunda yana ya ɗaukar wancan yana ba abin da zai hana ya ɗaya daga cikinsu babu eh zai iya ɗaukar kowanne to sai shafi'awa suka ba su amsa ƙalu sai shafi'iyya suka faɗa amsa akan wannan itiradi da alhanafiya suka yi suka ce eh lalle mun yadda da wannan lafazin naku na yi wa ra'un kasara hatta yi furika mun yadda namu yana nan naku yana nan amma ga yadda karatun yake fayuhu malani bit ta'addudi ta yi annabi daban-daban ya faɗi magana ba hadisi ɗaya ba ne namu daban naku daban kaga ta'addudul ahadisi ke da mu namu yana nan kuma naku yana nan tunda mu ma mun yadda da ba a sayar da abinci sai ya nana su ma shafi'a abinda suka tafi a kai kenan don wannan ijma'i ne ma na malamai ta saboda haka mu mun karɓi lafazin amma fa bai kore namu namu ɗin yana nan suka ce to yana yiwa annabi daban-daban ya faɗi maganar ya faɗi wancan a wani hadisin wannan ma a wani hadisin to kaji amsa su a shafi'iyya suka ce to tun da haka ne famujibun kilahuma dukkansu da namu lafazin hatta yi furaka da naku hatta yi furika tufa mujibin yana wajabtar da limuhtadi ga mai shiryarwa zuwa ga kafa dalili kowannen shi kana iya kafa hujja kenan za ka iya cewa bai halatta a sayar da abinci sai ya nina bai halatta a sayar da abinci sai an sussuke su auren shafi iya kenan saboda su kowane lafazin sun ɗauka sun karbi nasu sun karbi na nasuwa nasu alhalafiya eh to wannan shine kuma wannan shine su abinda malikawa suke akai eh su malikawa ba su saka sharadi su ma na cewa dole komai sai an sassuke shi ba eh su ma dai sun faɗi cewa duk abin da yake yana haifar da kwankwanto to za a iya sussukewa din amma dai ba sharaɗi ba ne to shi yasa za ka iya sayar da wakenka ba sai ka sussuke ba an gane haka nan gyaɗa ba sai ka sussuke ba da ire-irensu matuƙar dai an tabbatar da yanina an gane sannan kuma shi mai sai yana iya gano illar ko wani ya gano masa ko da ba a sussuke ɗin ba kama waɗanda suke kamar yadda mala ya faɗa waɗanda suke lalurar su ne aikin su ne ko yau to kaga suna za a za a wa fatawa kenan a wannan lokaci to sai rabi'uha shi yana ɗan da ɗan tsayi sai mu kwana a nan yanzu mun ji na farko da misalinsa mun ji na biyu da misalinsa mun ji na uku da misalinsa yin saura guda uku dama shida ne ko sababban an haddace su eh an yi su a wancan satin na farko asbabul ijmal yana da kyau a haddace su saboda duk sanda wani ya kafa maka dalili ko kai ka kawo ce maka ai hujjarka ai ba dalili ba ne kaza kaza kaza yana da ihtimali to sai ka koma zuwa gare su kace to ai wannan bai cika abin da malamai suka kawo duk da dai akwai wasu asbabu din eh akwai wasu daga cikin asbabu din da wasu suke kawowa eh banda waɗanda shi malam ya kawo amma dai waɗannan su ne a hannu eh mun faɗa na farko shi ne mi? eh? na'am? ishtirakun labzi ko? mun faɗa ko? allabzul mushtarak al-ishtirak ba shi aka fara ba sai na biyu a tasrif yanzu mun ka yi shi ba sai na uku al-lihaq shine an-naqat wa shakal wanda muka gama bayani yanzu da an-naqat da ash-shakal duk a matsayin ɗaya suke duka a matsayin ɗaya suke yawwa to sai wani na hudu hmm eh shine ni tambaya ba haddace shi ba eh eh kawai a istiraku eh na hudu menene na hudu hmm istiraku to sai mi ai akwai abin da ya kawata a faɗa an bayi su a darasin da ya wuce an jero su kuma ɗaya bayan ɗaya na ba wanda ya tuna eh na ishtiraku tarkibi shine na hudu ishtiraku tarkibi ya zama tarkibin shi yake da ishtiraki gaba ɗaya ko ba mu yi shi ba ba mu yi Allah zai biye da yi ukuratun nikahi ba ko ba a bayanin sa ba to ai mun faɗa cewa istiraku tarkibi ne sai na biyar hmm? tarkibul mufassal shi ne na biyar na shida fa tafsilul murakkab ka Allahul musa ba su da wata wahala eh shi a shehu abdullahi ga shi ya bi hanya mafi kyau ya kawo su a dunkule kuma ya zo ya ɗauka ya ne maka tafsili eh ishtirakun labzi a tasrif al-lihaq an gane tarkibu abin nan ishtirakun tarkib tarkibul mufassal tafsilul murakkab su ne ba su da wata abin nan ba su da wata doguwar matsala yanzu in mun dawo za mu tashi a ishtiraku a tarkib da kuma tarkibul mufassal da kuma tafsilul murakkab dama in ba manta ba can ya faɗa wa aksihi wanda shine na shida ɗin ɗan gane ko? daga cikin dalilin suke kawo akwai ruju'ud damiri idan aka ambaci abubuwa daban-daban to ta ina za a mayar da damiri irin su laye masuhu illal mutahharun to laye masuhu hudin nan sai aka yi ta sabani me shi hudin yana koma mami wasu suka ce Allahul Mahfuz wasu suka ce Al-Qur'an waɗansu suka ce yana kuwa ba Allahul Mahfuz sai ya zamo shi ake magana la ya masu hudin ba mai shafansa shi Allahul Mahfuz illal mutahharun su ne mala'iku saboda haka ba batun Qur'ani ake ba su a wurinsu wasu kuma suka ce a yana koma ma Qur'ani sai zamo la ya masu mutane ake magana sai ba su tsarki ɗanda suka yi alwala ba su da janaba to akwai akwai irin wannan shi ma ɗaya ne daga cikin asbabul ijmal kenan a haka kaga ayan mujmala ce tunda zamirin kowanne zai iya koma ma zai iya koma ma alkur'ani zai iya koma ma to wannan dai malam bai kawo shi ba akwai da suke karawa a sifa yawa an ka ambaci abubuwa da yawa ƙarshe sai aka ambaci sifa to wanne za ta koma ma kamar misali ka ce zaidun alimun faƙihun an gani zaidun alimun faƙihun baligun to shi baligun din nan na ƙarshe mi zai koma ba zai koma ma'alimin ne ko zai koma ma faƙihun a ilimi ne yake da balaga ko a fiƙihu zaidun alimin faƙihun baligun shi baligun din nan na ƙarshe wanne ne zai koma ma zai koma mana farkon ko zai koma mana kusa da shi kuma kowanne yana ya koma ma zai iya yiwa kada suka ce zaidun alimun baligun zaidun faƙihun baligun ya tamil kaga an samu ijimali kenan wajen marji sifa ina ne za a mayar da sifa din to wannan ya daga cikin dalilan al-ijmal amma shi al-muallif rahimahullah bai kawo shi ma bai kawo shi ba kaga in ka hada da shidan da ya kawo da wannan guda biyun sun zama nawa takwas ustazu a ga an samu takwas kenan ko eh to wasu suna kara su wa'annan biyun eh marji'u dhamiri da marji'u sifati ina za a mai da zamiri ina sifa za ta koma ma na fatar an gane tunda dole shi baligun din ya koma ma ko alimin ko baligun ba zai koma ma shi zai din kai tsaye ba an gane? to wannan shi ne Allah ya muna jagora na mana wajen e wanne eh za ta iya ɗaukan ma'ana daban-daban da yawa yawwa ishtirakul lafzi shine na farko eh na biyu a tasrif ba shi muka gama bayanin ayar la tudarra walidatun yawwa kuma wancan satin mun bada misali da al-mukhtaru aka ce yana da ɗaukar mai zaɓi wanda aka zaɓa zaɓin mun bada an gane kaga ɓangaren tasirifi kenan sai na uku al-lihaq shi kuma al-lihaq ya shafi an-naqat eh wa shakal an-naqat kaga shine an kai bayani hatta tufassala hatta tufaddala shi kuma a shakal hatta yufraka hatta yufrika to sai sauran waɗanda su kuma za a kawo sharhin su nan gaba shine ishtiraku tarkibi an gane ko auya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah mun yi bayanin shi a satacce to kuma malam da zai sake maimaita shi muka faɗa cewa allazi ba mujmali bane bai da wata ma'ana in ba kwaya ɗaya ba bai da shi ma ba mujibali ba ne bai ta ba da eh ƙuƙuratun nikahi shi ma ba mushtarak ba ne to amma da aka haɗa su a matsayin ibara to kuma sai suka bayar da ijimali shin wane ne a kullum aure yake hannunsa miji ko waliyi kuma ya hatame tun da waliyi sai ya ɗaura sannan aure ya tabbata ya ce ni ba za a aura maka yata ba ya za ka yi shi kuma miji an ɗaura aure to yanzu ya auren suna mi shi yasa yana da damar ya ce ya mi ya sake ta kaga kowanne akwai ya giya aure to wanne ake nufi cikinsu shi ne ijimalin fa tunda kowanne yana iya ɗauka to wannan ishtiraku tarkibi kenan sai tarkibul mufassal wanda za a zo kansa shine na biyar sai tafsilul murakkab shi yasa ainihin sharhin su a wancan darasi saboda in an zo wajen misalai ba sai an wahala ba eh kace na'am ce shi kamar in ba sun kasance kalmomi ba su zama jimla ba wangana na tarkibi shi da ɗaya na tarkibi yawwa in ba jimla ba babu wanda ka iya zama matsayin nashi na yawwa da za ka ware su to kowane za ka ga babu ijimali kamar Allah zai biya dihi uku da tun nikahi kowane in ka ware shi to ma'ana ɗaya yake da ita amma da an ka haɗa su a matsayin ibara to sai suka haifar da wannan to kaga ishtiraku tarkibi kenan shi kaga yana kishiyanta ishtirakul lafzi wancan kuma a lafazi ne al'ainu muka ce wasu malamai sun ce har yana da ma'ana ashirin to ka gani kuma gashi lafazi ɗaya ne eh to wannan shi sanin wannan yana da matukar amfani eh zai taimake ka wajen kafa dalili ko in malami ko mai da awa ya kawo wani abu a matsayin hujja ka iya gane da wannan zaka auna shin abin nan da ya faɗa da ma'anar da ya kawo anya abin nan dalili ne zai taimake ka kwarai da gaske wajen roshe idda ya'in mai cewa yana da dalili sai ka ce to ai ba dalili ba ne saboda abin nan da ka faɗa fa to kuma lafazin zai iya ɗaukar wata ma'ana banda taka kuma su malaman sun ce duk sanda lafazi ya ɗauki ihtimalin sama ga ma'ana ɗaya to sakatan listi bilalu ba a hujja da shi eh iza tatarraka al-lafzu إلى الاحتمال سقط الاستدلال wannan yana da amfani sosai zai taimaki ɗalibi saboda walaisa kullu dalilin ya kunu listidilalu bihi sahihan ba ya kawai da kaji ɗaya an ce ai ya kawo dalili to ba fa lallai ba ne gun malamai wannan istidilalin nashi sahihi ko da nan ba ana maganar nassin ya tabbata a'a nassin ya ma tabbata yanzu kafa hujjat shi mi shi ake magana a kansa ina fatar an gane eh suna nan da yawa to insha Allahu in mun kare su da sharhin su eh to za mu cicciro su misalai da za ku ga wasu suna ta kafa hujjoji da wasu ayoyi to amma kuma sai ka ga ba dalili ba ne wasu hadisai na an gama magana inganci ba magana yanzu inganci aka yi magana dalalar lafazin ake saboda dama ko bayan ka gama da isnadi ba matsala to yanzu kuma za a dawo bangaren ma'ana to yanzu bangaren ma'anan ne eh tun da can shuruɗu listilali kaga da ya ce sai hatu sanat sai me bayan shahatu sanad a karatunmu na baya wa sharɗu listilali sihatu sanad da gairi shari'in minane lishari'in min gairi ƙadihin warat wa an yura mutadihar dalala a gani shi ne ma na biyu wanga da muke magana a kai nassi dole ne ya zamo ɓaro-ɓaro a ma'anarsa ba yana ɗaukan ma'ana kaza da kuma babu wadda an raji a cikinsu ba da yanzu Allah zai biye dihi uku da nikahi da waliyin da wanda suka ce waliyi ake nufi da wanda suka ce miji ake nufi ba wanda ya rinjaye wani duk abu ɗaya ne da sauran misalan da mun ka gawo eh ta wuce fuska eh sai an nemo dalili a to yanzu shi miji in ba a ɗaura mai ba ya giya aure na zuwa hannun shi kaga ke na ya giya aure sai ta fara zuwa hannun wa sannan to kaga wanda asalu ma shi ya cancanta a hankalci a fifita kuma yanzu da ka sake ta ko karas ina ta yi to kaga har yanzu kenan abin da yana na hannunsa in ta sake samun wani miji kuma hawa yau dai to sai dai a nemo wasu dalilai eh to amma dai za mu je ga karatun sai mu bari sai an kai can sai a yi bashin baki eh ta wannan shi ne eh fata an fahimci asbabu din a haddace su ba sosai hadda waɗanda na ƙara eh marji'u damiri da marji'u sifa eh za su taimaka ba za ka gane ba sai nan gaba sai aiki da su ya taso to za ka ga amfanin su eh formula ta babba ta karatu malam ya kawo eh wadda ba ko ina za ka same ta ba Allah ya taimaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله